الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya bamu wannan dama don ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiqhi sunna wal kitabil aziz fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu hadan daidai kuma ya ba mu iko da aiki da abin da za mu karanta muna cikin kitabul hajj mun zo babi da malam yayi na al'umra umra al'umratu min ajallil ibadat malam yace umra tana daga cikin ayyukan ibada mahiya girma wa afdalul qurbat wa afdalul qurbat umra tana daga cikin ayyuka mahiya falala wanda ake samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala allati yarfa'u Allah biha li ibadihi darajat wanda Allah yake ɗaukaka matsayin bayi da ita ayyin umra yana daga cikin ayyukan da mutum yake samun kusanci da Allah kuma yin umra yana daga cikin ayyukan da Allah yake ɗaukaka darajar bayi wa ya hutu anhum biha khati'at kuma umra tana daga cikin ayyukan da Allah yake kankare kurakuran bayi da ita wa qad hadda alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qawlan wa amala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zabarar ya kwadaitar ga al'umma su zamanto suna aikata yin umra qawlan a hadisi wa amalan kuma a aikace ma'ana a magana da aiki annabi ya zaburar da mutane zuwa ga yin umara faqal daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace game da umara yake ce al umratu ila al umra kaffaratun lima bainahunna kaga umara zuwa umra kakwai kankaran kurakure a tsakaninsu daga umara zuwa umara akwai kankare kurakure ma'ana idan mutum ya yi umara har zuwa wata umara ai akwai kankaren kurakure tsakanin wannan umara da wacce umara wannan babban falala ce kamar yadda juma'a zuwa juma'a adda kai kankaren kurakure na bawa wannan ita ma falala ce wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa tabi'u bainal hajji wal umrah ku biyo tsakanin hajji da umra ai ku biyo bayan hajji da umra ku biyo bayan hajji da aikin umra fa innahuma ko ku biyo ayyukan hajji da aikin umra fa innahuma ita shi aikin hajji da aikin umra yanfiyanil faqra wad dunub suna kore talauci da zunubi ai yin aikin hajji da yin aikin umra yana kore talauci da zunubi sabanin rudiyu na shedan wanda dama shedan ya idukumul faqara yana ainihin muku alƙawali da talauci idan wuri ne na ciyarwa wuri ne na sadaka to shedan sai ya rika sanya maka kasala idan ka rika zuba dukiyanka cikin wuri ka za hota kare zaka kare zaka yi asara ya rika sanya maka ainihin tsoro wannan abin da yake sanya maka shine asalin talauci don dukiya ba ta taɓa ƙarewa ba idan an ciyar da aiki alkhairi da ita bal ita ce tabbatacciyar dukiya abinda ka ciyar da shi ko kai sadaka da shi ko kai amfani da shi shine tabbatacciyar dukiyarka wata rana an dawa an yanka ainihin dabba gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka rarraba aka yi sadaka da ita da yazo sai ya ce ina dabba sai aka ce aka ce mushi gaba daya zahaba kullu hadha illa hadha zahaba kullu shat illa hadha ai dukan dabbar ta riga ta tayi duka mun bada su sai wannan karfata kade muka yi saura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu cewa bal kowannen ya tsamuna wannan ita kadai ta yi saura abinda kuka bada sadaka shine ya tabbata wannan kuma ita ce za ta tayi mana ita ce za ku dawa ku ci kawai shikenan da kun ci ta kan zubar da ita amma wacce kai sadaka ai ita yin aikin hajji yana kore talauci kuma yana kankare kurakurai kama yanfil kiru khabasal hadidi kamar yanda zigazigi ko makera take kankare karfe ta kankare makarhe dattinsa wa zahaba wal fidda kamar yadda take kankare dattin ainihin azurfa da dattin zinariya da azurfa idan azurfa tana da datti aka sanya ta cikin wuta aka narka abinda ke salte ne zai hayo sama a raba asalin azurfan fir da kuma ainihin saltanta hakanan ainihin zinariya hakanan karhen da ya tsatsa ko karhen da aka hudo cikin kasa idan aka sanya shi cikin wuta ya sha wuta ya sha to zaga duk wani saltan da ke jikin shi yana babbuga yana huta sai asalin karhen kawai shi zai tsaya to kamar yanda kira ko makera ko ziga na makera da an ziga karhe yake raba shi da salte to hakanan aikin hajji hakanan aikin umara yake raba bawa da salte na zunubai kaga babban falalaci Allah ya datar da mu ya ainihin ba mu ikon yin aikin hajji da yin umara a aikace kuma wa atamara alaihi salatu wassalam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a aikace yayi umara wa atamara ma'ahu ashabuhu fi hayatihi hakanan sahabbansa sun yi umara tare da shi wanda ke cewa umara sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umara aiki ne na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana raye wa ba'da mamatihi hakanan bayan Allah ya karɓi rayuwarsa ma sun yi umara kenan wannan umara abu ne tabbatacce wanda ke da falala menene rukunnan umara arkanuha umara tana da rukunnai daga cikin rukunnanta su ne na farko al-ihram kamar yadda aikin hajji ake yin harami hakanan ita ma umara za a yi ainihin sanya harami wa huwa niyyatul wa huwa niyyatud dukhul fiha shine niyyar shiga yin aikin umara ana mutun zai yi niyya ya sanya harami ya cire kayansa na gida duk wani kaya mai dinki ya cire su ya sanya ainihin mayafi guda biyu ai zane gyabto da ainihin mayafi liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyat saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kaga dukkan kowane aiki ko dukkan ayyuka suna kulle da niyoyinsu kenan yin harami shine niyyar yin umara rukuni ne na biyu da na uku a tawafi wa sa'i akwai tawafi na ɗakin ka'aba da kuma tafiya tsakanin safa da marwa a cikin umara akwai haka liqaulihi ta'ala saboda wada Allah madaukaki wal yatawafu bil baitil atiq bayin Allah su yi ainihin gewaya su gewaye ɗakin Allah ɗakin Ka'aba ainihin da ɗaɗɗan ɗaki mai alhurma da haɗansa inna safa wal marwata min sha'airillah wa bil hajji aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima aikin ay safa dutsun safa wal marwa da dutsun marwa min sha'airillah gewaya su ko afwan tafiya tsakaninsu zuwa kai safa da marwa yana daga cikin hukumce-hukumcen Allah sha'ira ce aiki ne daga cikin ayyukan hajji wali kaulihi alaihi salatu wassalam kuma saboda faɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam is'u fa inna Allah kataba alaikum sa'i ku yi sa'i ku yi safa da marwa saboda Allah subhanahu ta'ala ya wajabta muku yin safa da marwa ya wajabta muku yin sa'i inan nan rukuni ne shi ma daga cikin rukunan umara na hudu akwai alhalku awu taqsir aski ko kuma rage gashi ko siseye ma'ana ko mutum ya aske gashinsa in ya gama ko kuma ya rage gashinsa da hadisi ibn umar radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yakun ma'ahu hadai duk wanda baya da hadaya falyatuf bil bait yayi dawafi da wannan daki na Ka'aba wa baina safa wal marwa yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa wal yuqassir wal yahlil sai ya ainihin rage gashin sa sai ya warwara daga ainihin umararsa ya warwara daga ainihin umararsa wanda ke nuna cewa ashe wanda ya yi da umara in ya yi safa da marwa ya yi dawafi ya yi safa da marwa to kuma zai ainihin aske gashin kansa ko ya rage gashin kansa abubuwan da suke sunnoni ne masu ƙarfi wajibatuha yajibu ala man arada al-umra ya wajaba ga wanda ya tashi yin umra ko so yin umra an yuhrima biha min al-miqat yayi harama ay yayi niyya daga miqati in kana muqiman qablahu idan yana daga cikin wanda suke zamna kamun miqati ai idan yana wajen miqati in yazo kan miqati daga nan zai niyyayin umararsa fa in kana muqiman ba'da al-miqat idan kuma yana zamna ne tsakanin miqati da Ka'aba ai an wuce miqati fa innahu yuhrim min manzilihi shi zai harama ne daga gidansa wa ammal muqimu bi makkah wanda kuma yake cikin garin makkah yake so ya zo yayi umara fa innahu yajibu alaihi wajibi ne a gare shi an yakhruja ila al-hil ya huta daga wajen harami a wajen tad'im fa yuhrimu minhu sai je can yayi harami li amrihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci aisha radiyallahu anha an tuhrima min at-tan'im ta huta ta je zuwa ga tan'im ta yi mi ta yi ainihin umara haifan ta yi ainihin niyya ta aikin hajji aikin umara kenan ta je ta yi harami daga ainihin tan'im ba daga mi daga cikin harami ba shi ta hutaccen wajen harami wannan wajibi ne mutum ya yi mi ya ɗauko niyyarsa ya yi haraminsa daga wajen ainihin harami wani lokaci ne ake yin umara lokutuka na aikin hajji nan watanni guda hudu ko kuma ana iya yin umara a kowane lokaci to umara ta sha bamban da ayyukan hajji shi lokacin aikin hajji wannan watan na ainihin zulhijja in ya gama aka gama babu wani aiki da za a yi na aikin hajji sai mi sai wata shekara in ta sake dawowa kenan idan mutum yana da mutum yana da dama ya ainihin darma da maransa yi niyyar yin aikin hajji umra ya jira tun daga watan shawwal zulqaida zulhajj har wannan watannin har zuwa ainihin goma da shi wanda ake goma sha da sha biyu sha uku da ake gama idan aka riga aka gama to shi kenan ya gama aikin mi aikin hajjinsa sai baɗi ba wanda zai sake koma aikin hajji karɓaɓɓe sai kuma baɗi amma ita umara ba haka nan bane jami'u ayyami sana dukkan kwanakin shekara waqatul lil umra lokaci ne na yin umra illa annaha fi ramadan afdal sai dai ita ita umra a cikin ramadan ta yi falala min hafi gairihi a game da wani lokaci da wanda ke ba ramadan ba kina yi so mutum idan zai yi umra yayi ta a cikin ramadan ta yi falala da umra a cikin wa'ansu kwanaki wanda ba ramadan ba me dalili akan haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan umra a lokacin ramadan tana ainihin matsayin ainihin aikin hajji tare da cewa kar mutum yayi umra ya ce to shi yayi umra cikin ramadan ai ta yi daidai da aikin hajji ana nihin wajen falala da lada amma ba ta sabke mi ba ta sabke wajibi ba ta sabke mu mutum farali idan dole idan mutum ya samu dama yake da hali sai ya je ya yi aikin hajji na wajibi wanda kuma shi ma matsayinsu daban amma yin umara cikin ramadan tana ainihin kamar yin aikin hajji wajen ainihin lada da za a ba mutum shi yasa take da fifiko idan mutum yana da dama yana son ya yi umara to in akwai hali ya bari cikin ainihin ramadan ya je ko inda akwai hali ya tashi ya je cikin ramadan ya yi umara musamman ma kuma a cikin kwanaki guda goma in ba haka ba duk sauran kwanaki gaba ɗaya na shekara lokaci ne na yin umra jawazu ha qabla hajj to ni in ban yi aikin hajji ba zan iya zuwa in yi umra na'am ya halitta ya halitta mutum ya yi umara kamun ya yi aikin hajji amma har yanzu bai sauke farali ba na aikin hajji idai sa idan mutum yana da hali yake da daman yin umara sai je umara alhamdulillah ko wani tafiya ya kai shi kasan saudiya ko wani aiki ko wani kasuwanci ya kai shi babu laifi ya je umara ko da bai yi aikin hajji ba daga baya kuma allah ya sare mushi ya samu tafiya sai ya je ya aikin hajji saboda shi aikin hajji lokaci gari shi wannan kuma wata dama ce ta kawo ka cikin garin makka to kaka riga ka bar garin makka ba tare da kayi umara ba mahi girman aiki a cikin wannan gari shine ka je ka yi dawafi ka samu ka yi umara ka je ka yi mi ka yi dawafi ka yi safa da marwa an ikrima bin khalid annahu sa'ala ibn umar radiyallahu anhuma ikrima ya tambayi ainihin ibn umar Allah yarda da su bi gaba daya anil umra qabla al hajj akan halaccin umra kamun aikin hajji faƙale labas sai ce babu komai babu komai ayyayi ne ya halitta ƙala ikirama ƙala ibn umar itamarar nabiyu sallallahu alaihi wasallam ƙabla an ya hujja ai bari ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hajji ya fara yi ko umara ha umara ya fara yi kan manta bayan sulhul hudaybiya yayin da suka huto shekara ta bakwai ta shidda aka hana su shiga cikin garin makka aka hana shekara ta shidda aka yi sulhul hudaybiya shekara mai zuwa suka komo suka yi umra haka nan wacce shekara mai zuwa suka komo suka yi umra nabi ya yi umra ya ƙara yi umra ina ga bamban ta wajen umra guda hudu sannan ya hajji guda ɗaya wannan hajji na mi na ban kwana wanda yi alhalcin larabci haji ne saboda haji mai ziyarta ne amma al'adam ba alhaji ba ne al'adam ba a ce mashi alhaji sai wanda ya je ya aikin haji amma wanda ya je asalin haji shine zuwa ziyarar wannan daki umara yana daga cikin ziyara hakanan aikin haji yana daga cikin ainihin ziyarar dakin allah subhanahu wa ta'ala amma al'adarmu in suka ce alhaji mana suna nihimmi wanda ya je sauke farari to wannan shi bai sauke ba bai sauke farari ba wannan kalmar inda son samu ce mutum da ka a ce mushi alhaji shi ya yi musulza wani sai ga kama an rage shi asali ga ka a ce muka alhaji saboda an ce alhaji mana maziyarci bako a garin maka an ce alhaji mana bako ne ya zo ziyartar ɗakin ka'aba faɗi maka alhaji kin kullum yana tuna maka wannan aikin kaje kayi kuma har ma zai sa in wani bai ce maka alhajin ba sai ka ji baka jin daɗi kamar ya rage maka wani abu alhali kuma ibada ce kai kamar yanzu a yi ta ce maka masu kayi sallah a zuwa ga wanda ya sallah a zuwa ga wanda ya sallah a zuwa ka ji ba gaya maka baka baka jin daɗi aiki ne na ibada kyanta ko da ba a ce maka ba kawai da sunanka sunanka wanda ake kira ya isa amma ya zama al'ada ya shige ka san ta abin da ya zama al'ada kan ya huta sai an sha bala'i ya zama kowane yanzu ya ce to ketan ma haji kake ina ruwan shi ya yi ketan mana in ya yi ketan zai rage mata mine ne zai rage mata lada ko zai hana Allah ya karba kai ketan in kana so asali kai ka riga ma ka je ka yi aikin haji sannan wannan ba ana zuwa ba ne don neman titir in ma ka je don neman titir subhanallah ka yi babba asara ai saboda babu niyya cikakka wani aikin ba zai karɓo ba kawai dai ka je ka ga taron mutane ka ci shinkafa ka dawo to ne na amfani shi ka kashe miliyoyi ka je kawai don ka nemo titir a'a don ka je ka yi ibada akwai da yawa a yanzu wanda suna zuwa su yi ibada wa'ansu foto ma ba sa ɗauka irin wannan foto na tunani wannan ba ba ga ka ganin su sun je sun yi aikin hajji ba sai an ce musu alhaji ba tekrarul umra shin za iya maimaita umra ko so ɗaya inda yi umra ɗaya ta isa babu laifi ايتمر النبي صلى يوا ايتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر في اربع سنوات هكني النبي صلى الله عليه وسلم ياي عمره سو هدو a cikin shekara hudu yayi umra sau nawa su hudu a cikin shekara hudu ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umra ya kare yi umra ya kare yi umra babu laihin kana da dama ka je kai umra wani ramadan ma yazo kana da hali ka je kai umra ka to amma anan akwai abinda ake cewa fiqhul awlawiyat fiqhu na abin da yi ma'ana tura suke cewa priorite adibo abu wanne ne yi priorite adibo abu wanda ke prioritar wanda ya yi a gabatar da shi sai suke cewa idan kana da kudin da zaka yi umara ko kana da kudin da zaka yi hajji na nafila sai kuma aka yi rishin sa'a Allah ya jarrabu da yawa daga cikin 'yan anguwarka ko da yawa daga cikin 'yan garinku da talauci ko da yunwa maimakon ka je ka zuba wannan ɗumbin kudin ka je ka yi umara amfanin shi zai komo kai kadai to wannan kudin ka rarraba shi zuwa ga magidantan nan ta hanyar saya musu abinci ko taimaka musu ko kawo ɗauki a kasuwansu ko a amfanin gonansu ko wani abu saboda a cikin wannan wajen rayuka da yawa ne za a samu tsirarsu sanadiyar mai kyautarka sanadiyar mi kyautaka kenan sai maimakon wannan miliyan biyu kin da zaka sa ko miliyan uku nan da zaka sa ko miliyan hudu sai a ciccira ta zuwa ga mabukata a wannan shekara ya halitta aiki ne mai daraja mai falala wannan yana da kyau sosai tunda ana yana da kyau sosai musulmai su gane shi aikin da za ka yi na umara wannan niyyar da za ka yi Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar maka niyya sannan kuma ga ɗumbin kuɗin ka zo ka sanya shi kuma na aiki na alkhairi wanda kowane rai kowane magidanci in ka ba shi wannan buhun shinkawa ko buhun masara ba shi kadai zai ce shi ba shi zai ci iyalan shi za su ci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa fi kulli kabdin ratbin sadaka a cikin kowace anta danya akwai sadaka ai kowane rai da ya amfana da wannan dukiyar da kai akwai ladan akwai ladan sadaka ga kuma ladan kawo dauki da taimakekeniya da kai da ga ainihin yan uwanka kuma ga ladan niyyar umara da kai sai wannan uzurin ya hana ka sai a rubuta maka ladan niyya ta cikakka cikakka kaga yayi amma an kaje kai umrar umrar tayi kuma amfanin ta amma kai kade zai komo zuwa gare ka amma nan amfanin zai koma gare ka kuma zai watsu zuwa gami zuwa ga al'umma haka nan wajen gina masallaci ko makaranta nan akwai masallaci nan akwai masallaci nan akwai masallaci amma babu makaranta to kai maimakon kai masallaci sai kai makaranta saboda wannan makarantar ita ce take horar da ta koyar da mutane yaya ake sallah ko kuma misali kana da gari ko kuna da anguwa babu masallaci babu makaranta to in aka samu kudin da za a iya gina masallaci ba masallaci yake gina ba sai a gina a gina makaranta shi masallaci ko a buɗe ne ko da duwatsu kuka gewaye ko cikin farfajiyar wannan makarantar kuka rika sallah yayi wani shine fiqh wal awlawiyat me yasa aka gabatar da makaranta saboda idan kuka gina makaranta ita ce za ta ilmantar da mutane su yi ibada cikin ilimi don ta karbu amma an ka gina masallaci mutane za su yi ta bubbuga ba su abin da suke ba bai iya sallah ba ba su iya kaza ba su iya kaza ba sun zo dai ka gina musu masallaci wannan ba zai amfane su ba fiye da yadda zaka gina musu ainihin makaranta to wannan shine fiqhul awlawiyat kenan babu lahi mutum yana da hali ya yawaita umra sannan lan yazid fi kulli safratin ala umratin wahida amma mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara ba akan umra guda a cikin kowane bulaguro kaka ce to ai na kashe miliyan biyu na zo na yi umra kuma saura kwana goma in ta yi kullum sai na ji na yi umara a'a wani ya saba mu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka je kai umara so daya to abin da ya kamata tunda dai kana garin makka i kokari kullum kai sallah a masallacin Ka'aba kullum kai dawafi ka zo kai dawafi sahi da marici ka zo kai dawafi saboda wannan dawafin matsayin shi ne na matsayi ne na musamman yayi kai ta maimaita umaran a sunnanci wala ahada mimman ma'ahu min sahaba ba samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita umra a bulaguro guda ɗaya ba sai dai umra ɗaya in ya bai ƙara maimaitawa haka nan sahabbansa walam yablughna anna ahadan kuma malam yace ba mu samu cewa labari ba ko a ilmance cewa an samu wani minhum daga cikin sahabbai jama'a baina umratayn ya hada umra guda biyu fi safarin wahid a bulaguro guda ɗaya sawa'un fi hayatihi a lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw ba'da wafatihi ko bayan rayuwarsa illa Aisha radiyallahu anha sai dai Aisha radiyallahu anha ita kuma wannan hukunci ne khasul laha keɓantacce ne a gare ta miye yasa Aisha ta sake yin umara saboda ita aka zo aka yi aikin hajji aka fara yin umara ta farko nan ka zo aikin hajji aikin da zaka fara yi umra ne na farko to ya aka yi ta sake yi sai malam ya ce wa abin da ya faru shine hadat fi hajjiha aisha a lokacin aikin hajji ta haila ta zo mata tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hajjin ta ta yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara akhaha abdurrahman bin abi bakr sai umarci abdurrahman bin abi bakr an ya khuruja biha ya tahi da ita abu rahman dan uwanta ne kananta ne zuwa tan'im lituhilla bil umra ta je ta dauko niyyar yin umra li'annaha zannat sawar ta shiga cikin damuwa cewa yanzu kowa ya cika aikin haji cikakke ni yanzu zan koma ba haji na bai cika ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tayi da ita tayi wannan niyya saboda tana tsammani anna umrataha allati qaranatha imrar da ta hada tare da aikin haji bi hajjiha batalat ta baci fa bakat tayi kuka akan wannan ma'ana ta rika zubda hawaye tana kuka ta shiga cikin damuwa sai aka umarce ta ta sake yin wata umra ta samu ainihin kwanciyar hankali akan haka fa azina lahar rasul sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya mata umarni da ta haka an ta'tamira tatyiban li nafsiha dan ainihin tausasa mata ko lallashi a gare ta amma banda ita babu wani wanda aka ce yayi umra sau biyu a bulaguro guda haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai maimaita umra ba haka nan sahabbansa shi yasa malami yace a sunna shine tabbatuwan umra guda daya wa hadhihi al-umra allati itamaratha Aisha wannan umrar da umra da Aisha ta saki khasatun biha ke bantacce ne aka ce abu khasun ne gare ka to baya ta'addi zuwa ga waninka bidalili annahu lam yu'raf an ahadin saboda ba samu ba ga wani minas sahaba daga cikin sahabbai rijalan maza ne wa nisa'an ko mata annahu itamara ba'da hajjihi min at-tan'im yaje ya sake umra bayan yayi aikin hajjin sa ya tayi tan'im kama sana'at Aisha kamar yadda Aisha radiyallahu anha tayi walau alima sahabatu da sahabbai sun san cewa hakan halak ne anna sani'a Aisha mashru'an lahum abinda Aisha tayi na umra bayan hajji abu ne wanda ke shar'antacce a gare su su ma suna iya yi ba da hajjihim lassafa da naƙalu da an samu ruwaito ɗumbin hadisai akan wannan matsala qala al-imam shaukani imam shaukani Allah ya ji kansa da rahama yake cewa walam ya'tamiru ayyun nabi yana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umara ba kharijan min min makka ila al-hil hujan makka zuwa ga ainihin hil bai huta bai je sake wata umara ثم يدخل مكة بعمرة يجي ساكي كوما ويشغو مكة دا عمرة كما يفعل الناس اليوم كما يند متاني يو سكي متين يي عمرة كما يساكي هتا يجي هل يساكي دوكوني عمرة يجي قار وتي عمرة ولا ثبت عن احد من الصحابه بيتبت بغا وني daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam fi ila zalik aikata haka mana abinda malam yake so ya tabbatar mana idan kai bulaguro ka tayi kai umra to umra guda nawa zaka yi guda daya ko da kana da saboda aikin umra ba sai ka je Madina ko ka je Miqati ka ja daga nan ma kana cikin garin Makka zaka je Tan'im ka je kai in kai guda daya shikenan babu laihi bayan watanni kuma ka sake yin wani bulaguro ka je kai mi kai umra wannan babu laihi amma a wannan bulaguran ka je kai umra kuma gobe ka sake komawa ko yanzu ka gama kuma da dare ka sake komawa ko da wani lokaci ka sake komawa wannan shine aka hana kai umra biyu ko fiye da haka ne kama lam yasbutu an sahaba ridwanullahi alaihim kamar yanda bai tabbata ba daga sahabbai tikrarul umra ba'da al-hajj maimaita umra bayan hajj fa innahu lam yasbutu anhum bai tabbata ba gare su ai tikraru hanin ya kamata yasa ya kraru haka wani na kuma tikraru ha to daidai kenan bai tabbata ba ainihin maimaita ainihin umra fi sa'ir ayyami sana a cikin ainihin sauran kwanakin shekara nan mi za mu fahimta kenan idan mutum ya yi bulaguro a cikin ya yi aikin hajji a sauran kwanakin shekara su sake komawa su yi wannan umara ko a cikin wannan bulaguron wa kanu yantabuna makka lil umrati afradan wa jama'atin sun kasance suna zawwa amana nan magana da yake magana ce a lokacin aikin hajji bayan sun gama aikin hajji su maimaita aikin hajjinsu amma sun kasance suna zauwa garin makka don yin umara a firadar ɗaiɗaikunsu wa jama'ati wa hum ya alamuna annal umara hiyar ziyara sun san cewa ita umara micece umara ziyara ce kamar yadda aikin hajji ne ne ziyara ne shi ma littawafi bilbaiti a yi ɗawafi da aikin Allah wasa'i baina safa wal marwa da safa da marwa wa ya'lamuna aidan anna tawafa bil bait kuma sun san cewa tawafi da ɗakin Allah afdal min as-sa'i yaqinan tawafi yayi safa da marwa na'am fa badalu an yashghalu anfusahum kam maimakon su shagaltar da kansu bil khuruj ila tan'im su huta zuwa ga tan'im su yi niyyar umra su zo su yi umra su sake komawa su je su yi umra su ƙara su shagaltar da kansu da wannan washtigali bi amalin umra jadida da maimakon su shagaltu da aikin umra sabuwa yutbi'unaha su rika biyo ta umratahum allati sabaqataha umra da ta riga ta gabace ta su sake biyo ta da wata umra an yatufu bil bait sai su yi mi fa'aula abin da ya yi gare su an ya tsofu bilbai su yi ɗawafi da ɗakin Allah wa ma'alumin mana kambacin su rika zuwa suna umra mi suke yi kenan ɗawafi gine su yawaita ɗawafi wa ma'alumin abin da yake sananne annal waqatan lazi yasrifuhu lokacin da mutum zai saka fi lokacin da mutum zai saka man ya khuruj ila tan'im wanda zai huta zuwa ga tan'im li yuhilla bi umratin jadida yaje ya doki niyyar umra sabuwa yastati'u an yatufa bil baiti mi'ati ashwat da yayi gewaya 100 ko fiye da haka nan kamun wanda ya tayi yaje yayi niyya ya sake komawa ma'ana kamar a ce ka huta nan da wajen kilo 5 ko kilo 3 ka je ka dawo kamun ka je ka dawo wanda zai yi dawafi a dakin kaba dawafi nawa zai yayi dawafi mi yawa kuma dawafin ibada ce wadda take mai falala mai falala cewa maimakon su yi wannan wanda zai yi shagaltu da yin dawafi zai yi dawafi da ɗakin ka'aba mai atil ashwat fi hadal waqatin lazi a cikin wannan lokacin da yasrifuhu al-mu'tamir wanda mai umra zai saka fi umratin jadida a umra sabuwa wanda zai je ya niyya umra to wanda zai dawafi sai ya yi shiri ban lokaci يقول طاووس امام طاووس yake cewa allazina ya'tamiruna min at-tan'im wanda suke zuwa su yi umara daga tan'im ma adri yu'jaruna alaiha am yu'azzabun ni ban sani ba za a ba su lada ko azaba za a musu qila lahu yu'azzabun yaya kuma za a musu azaba qala li'annahu saboda me yasa li'annahu bid'u afwan li'annahu yad'u at-tawaf bil bayt saboda wanda ya bar dawafi yaje umaran nan ya bar ɗawafi ne da ɗakin ka'aba wa ya kuruji ila arba'ati amyal ya je ya taka mil guda hudu wa ya ji'u sannan ya komo wa ila an ya ji'a min arba kamun ya komo daga mil hudu ya kunu kattafa mai a ta yi ɗawafin da ya yi ɗawafi ɗari biyu kamun ya je mil hudu ya yi niyya ya sa kayan shi ya komo ya zo ya aikin umara da ya yi ɗawafi ɗari biyu wa kullama tafa bil bait duk lokacin da ya dawafi da dakin Ka'aba kana afdal min an yamshi fi ghairi shay shi yayi mushi falala akan cewa yayi tahiya fi ghairi shay akan wani abu wanda babu ladan shi ana yayi tahiya sai ya zo ya niyya wannan tahiyar da yaje sai ya yi niyya sannan ya komo yake cikin aikin umra mai dawafi kuma yana cin yana yi malam yace dai falqaulu bi adami mashru'iyyati tikrar al-umra magana akan rishin halaccin maimaita umra huwa ma dallat alaihi sunnatun nabawiyya shine abinda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar al'amaliya a aikace miye yasa yace a aikace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba a ruwaito ba cewa sun maimaita umra sewa sai aisha kadai ita ma me yasa saboda wannan uzurin wadalla alaihi fi'lu sahaba ridwanullahi alaihim sannan aikin sahabbai haka yayi nuni ya Allah ya rada su gaba daya wa qad amarna nabiyuna tare da cewa manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu bi luzumi sunnatihi da lazumta sunnarsa duk abinda ake yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin kurki sunnata da sunnan halifofi na shiryayyu addu alaiha bin nawaji ku rike ta gangan gangan gam da matamalai yau kabiru gombe ke cewa no going back ba ko ba baya ko sunna ko ka hukata mana ba a yi ba za a saki ba komi yake waruwa ya waru ka rike sunna gangangam don shi ne mai cin nan ne cin in ka saki shaidan zai hallaka ka da son zuciya da bin bidiyoyi wa sunnatu khulafa'ihi min ba'dihi ya umarce mu da riko da sunnan halifofinsa bayansa faqala annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati idan aka ce alaika bi kaza kaman na hore ka kakka saki face ka aikata abinda na hore ka shi alaikum bi sunnati ya ku bayan Allah ina horon ku da riko da sunnata wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin da sunnan halifofi na shiryayyu masu ɗora mutane da nuna su bisa kan tafarki na min ba'di bayana addu alaiha bin nawajiz ku kama ta da matamnayyansu annajiz wannan matamnayyan na ciki idan mutum ya kama igiya da matamnayyansa ya kama ta gangan gangan alama ce ta cewa ku rike ta ku rike ta gangan gangan kar ku saki wallahi wannan hadisi ne mai faɗi kuma mai girma hadisi ne wanda ke shiga cikin dukkan rayuwarmu duk wani rikici da kaga ana yi duk wani kai ruwa rana da kake gani ana yi akan addini to kauce mu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta kawo haka amma da ana bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za a kai haka ba saboda me saboda mai shiryarwar wanda ake bin maganar tasa wanda ake koyi da shi mutum nawa ne ɗaɗe ne in ko mutum guda ɗaya ake koyi da shi shi ne ake dibawa a yi kowane aiki to aikinku duka zai daidaita zai zo ɗaya kamar yadda al'ummarsa lokacin yana raye ta zama al'umma guda ɗaya saboda wanda suke koyi da shi suke bin umarninsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu idan kowa ya riki malamin sa yace abinda malamin sa ya hadi shine daidai na kowa ya hadi komin dalilin da ya hadi shi ba zai karba ba ya kama bin hanyar san zuciya wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah waye hibata game da wanda ya bi son zuciyansa ba tare da shirya ba idan kowa ya ce ni zan bi shehuna ko zan bi shugabanmu ko mu zan bi malaman garinmu to ka kama hanyar bata ka kama hanyar bin son zuciya matukan dai wannan malaman na garin naku ba akan dalili ka bi su ba mana na bi su ne saboda sun dora akan dalili ba a bin mutum hakanan ido a rumtse ba tare da dalili ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ma makamniyar biyayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu malik Allah ya riji kansa da rahama yake cewa kullun ya'khazu yu'khazu min qawlihi wa yurad kowa ana iya ɗaukan maganarsa ko a bar masa kayansa illa sahibu haza qabr banda ma'abucin wannan kabar ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin manzon Allah kowa duk wanda yayi magana za a iya karɓar maganarsa in ta yi daidai kuma a maida mushi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi in yayi magana cewa ake sami'ina wa atana mun ji mun yi biyayya amma in wani yayi magana in nace muku kai kaza kakku aikata ku ce kawo dalili tana yiwa wanda bai dalili ya ce yaran nan kun cika rashin kumi a Allah ba ka hakuri ba rashin kumi ba ce kawo dai dalili baka dalili to a bar wannan aikin har sai an samu mi dalili haka mai ahalari ya dora mu mana wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fi baya halitta mukallafi ya aikata ko da irin aiki har sai ya san hukuncin Allah a kansa idan baka san dalilin aiki ba kawai ka bari kasancewan yan gari sun yi shekara ɗari suna yin shi bayyasa ya zama karɓaɓɓe wajen Allah matukan ba Allah ya umarni da shi ba matukan ba manzo Allah ya umarni da shi ba wannan ka'ida ita yace kamata mu rike amma in abun yana da dalili ko kai kadai kake aikata shi ci gaba da aikata shi wallahi Allah ba zai tozartar da kai ba inna la nudi'u ajra man ahsana amala mu ba za mu tozartar da aikin wanda ya kyautata aiki ba waye ya kyautata aiki shine wanda ya aiki bisa ga umarnin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam abinda muka wadi daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu Allah gafarta mu malumanmu Allah ka ba mu ilimi mai amfani ka arzuta mu da ikhlasi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh